shi ne ya dace da 18 ga watan biyu shekara ta 2023 miladiya za mu dora kai da muka tsaya karatun wani sai buhari a wannan masallaci mai albarka na usman bin affan umar garin bai kano najeriya za mu tashi a kitabul hajji fadin Allah ta'ala kitabun tafsir kenan suratul hajj fadin sa Allah ta'ala wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf wa in asabahu khairun yatma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah ذلك هو الخسران المبين هل ادراك لذلك هو الضلال البعيد زي شيء وأترفناه وسعناه الله ينوى الأمان النبي المجاهدين ومن الناس من يعبد الله على حرف هذا شيء متعني أقوى وأن بأساني وألا cikakkiyar bauta da ta kamata sai su rinka bauta masa wato da ɗungushe su rinka bauta masa da haici suna yaudar kansu shi ne ce daga cikin mutane akwai masu yi wa Allah bauta ala harf kalmar ala harf malaman tafsiri suka ce ala harf wato ana nufin harf shai ɗarafu jigar ƙarshen abu akwai masu yi wa Allah ta ba wa ta'ala bauta ala harf ay ala tarf can ƙarshe suke su ba sa farko ko kuma a ce wa ina da su mai abu Allah ala harf daga cikin mutane akwai masu yi wa Allah bauta a bisa kaucewa har sai mu fassara shi da alif hiraf suna yi wa Allah bauta a kauce ko kuma a ƙarshen addini ba a farkon addini ba lafi wasu tsaki ba sa tsakiya ba sa farko su dai a ƙarshe suke don lokacin mutumin da ba ya ba ya farko ba ya tsakiya yana da shiga ga akwai matsala kamar wanda aka je yaƙi ne sai yake tsayawa akan can ƙarshen ƙarfin jinci ƙarshen ainihin rundunar yaƙi idan ya ji labarin an ci nasara sai ya maza maza ya matso idan ya ji an samu matsala sai ya dama a ƙarshen ki zai gudu to wannan aibu ne wannan zargi ne a kin shiga addini gaba da ya yi wa Allah bauta kaga mutum yana abu sama sama haka shi ya sa Allah ce fa in asabahu khairun nutma annabi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi hasira dunya wal akhirah idan alheri ya samu to sai samu nutsuwa dan a can karshe ke da ya ji an samu alheri da yaki to ya ji daɗi haka yake so sai ya matso cikin mutane wa in asabathu fitna idan kuma fitina ta same shi sai ya ridda in kalawa alawar shi a yi irtadda sai ya ridda faraja a ila wucihi allazi kana alaihi min kufri sai koma fuskarsa da yake da mata gabarci halin kaunihi hasirar duniya wal akhirah Allah ce wannan mai wannan dabi'a mai bauta Allah a irin wannan yanayi ya yi asarar duniya da lahira ya bar ya bar musulunci kenan akan abin da zalika huwa dalalul bayt wannan ita ce bata manisanciya an rushdi wal haqq da barin shari'a da gaskiya to sai fa dan Allah wa atrafnahum fil hayatid dunya cikin suratul mu'minun kalmar atrafnahum tana nufin wasa'nahum kamar yadda abu ubaid ya fada cikin jarabawa da Allah ya wasu mutane sai ya yauta musu duniya ya ba su ita a wadace ya ba su ita a yalwace ta yadda maimakon su yi wa Allah bauta sai kuma su karɓi duniya suke fada da shi shi ɗabi'a ɗan adam mutum kala kala akwai wanda idan ya samu yalwa maimakon ya ƙara kusanci da Allah sai wannan yalwar ta ƙara masa nisantar Allah da wannan wadata sai ya rinka zalunci saboda yana da ƙarfin wadata da wannan wadata sai ya rinka zinace-zinace da wannan wadata sai ya rinka ainihin wato keta dokar ubangiji da wuce gona da iri saboda yana da wadata kaga mutum yana da wadata amma babu alamar mutum Allah a cikin shayansa a ga wannan wadatar ta zama masa musiba da ya samu yalwa ya daina zuwa masallaci ka zan sha masallaci to yana cikin matsi ne ba yanda zai yi bai da abu da zai ci bai da abu da zai sha ya zubar ya zo masallaci ya kusanci Allah amma da zarar Allah ya yarwata masa ya samu sai ka jami'i ma baya saboda ya shagaltu da wannan dukiya da ubangiji ba shi wannan alama ce ta nifaka kuma alama ce ta tabewa ya kamata in mutum Allah ya masa rufin asiri to a gaishe kamar gaba kan bin Allah ba wai lokacin da Allah ya yarwata maka sai kuma ka zo kana gudun Allah ba shi ne ma'anar wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf ay ala taraf وإن أصابهم خير اطمأن به وإن أصابتهم فتنة إذا يسامو وداتا يسامو أزكي يسامو كلي سيبقى يسكمبتر wannan wani wani wani wani wani bangare ya samu kwanciyar hankalin da yake so to bar kuma ya samu Allah idan kuma talauci na ƙarshe shi wannan mutumin shi kuma sai bar ma addini gaba ki da قال حدثنا ابراهيم بن الحارث قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا اسرائيل عن ابي مسلم اي اصيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ومن الناس من يعبد الله على حرف ابن عباس يجي الله يجي daga cikin mutane akwai masu bauta wa Allah a bisa ƙarshe shine har ai ala tab ma'ana ba sa yi wa Allah wuta cikakkiyar wuta sun ba farko ba su ba tsakiya ba to shi ne sai ce ga misalin su kana rajulu yaktumu almadinata fa in wulidat fa in waladat imra'atuhu gulaman wa nutijat khayluhu قال هذا دين صالح وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء ya kawo hadisin ibrahim ibn munzir al-kirmani daga yahya ibn abi abu kai kais al-kufi wannan alkali ne shi ne alkali al-kirmani shi wani malam da yawanci da ma mai munasaba duk inda ka ga alkali malami mai ilimin addini wanda ya san allah shi ne zai zauna yau mutane hukunci kuma haka alƙali ya kamata zama ya zama yana da faɗin ilimin addini yalwataccen bincike ya san ƙur'ani ya san hadisi shi ne zai zauna mutane hukunci da aka juya al'amari mutane aka waye gari ana yin mutane hukunci ba da ba da abin da Allah ya kawo ba to sai ake neman har waɗanda ba su da ilimin kuma ana ba su rauni ya tabbata da wasu na zahiri birara amma sai su suke mutane hukunci tunda ba hukuncin Allah ba ne duk wanda zai alƙalanci in dai a kotun shari'a ne to ya kamace za ku yi ilimi kai ko kotun yahudawa ne ma ya kamace za ku yi ilimin yahudanci to yawanci na ga duk alƙalai malamai ne yanzu misali a wannan a saudiya bari ku ku misali madina yawanci limaman nan na masallacin madina su ne alƙalan madina limaman masallacin nan ga kotun nan tana tana nan tana kusa da harin limamai wannan masu sallar masu tarawih masu tahajjud masu hamsu salawat su ne su ne alƙalan kaga na yi in mutum ya zo ya gan su su ne a gaban su za su bi shari'a bai da wani zo da kaga ne gidansa ka ba shi na abu ce ma wani hukunci amma yanzu wasu alƙalan sai dai Allah ya sauƙi wasu wasu sai dai Allah ya sauƙi ciniki ake me za ka bayar suna nan an san da su zama ake a teburi a gidansu suna shan shayi ana ciniki kafin a je kotu duk al'adar da yake da ɗabi'ar karɓar cin hanci ba zai yi albarka ba kuma zai gama lafiya ba kuma duk wanda ya yi mutane hukunci akan zalunci sani cewa yana cin wannan alƙalai da annabi ya faɗa ya fita da kuma ƙarfar sana'a ce da take cikin haɗari ba shi sa nan kaga za a kawo malamin hadisi cikin malaman imam bukari sai ka da ce alƙali ya ya ibn abi bukair qais al-kufi qadi kilmani قال حدثنا إسرائيل شيء ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيل لدى أبي حصين لدى سعيد بن جبير كابن عباس يشي الله يشي ومن الناس من يعبد الله على حق كان الرجل يكتم المدينة يا سيأسى موجود يا ذو مدينة يسري مكينا idan matarsa ta haifa masa da fa in wala da ce mura'atuhu gularan matarsa ta haifa masa da wani cikin khairu da wakinsa suka haihu ce cika wannan addini addini ne mai kyau ga haihuwar yaya ga dabbobinsu su haihu kalmar nucijat imamun jauhar ya ce مبني على ما لم يسمي فاعله daga tantuju mitajan ne ke da wakat na tajata muntaja idza wada'at haihuwa shi ne ake nufin na taja yantiju hiya mantuja mai haihuwa kenan dabba mai haihuwa akan shi نتجت الناقة فهي منتوجة ونتجت الناقة فهي منتوجة وأنتجت فهي منتجة أي وضعت سيتي هذا دين سالم تنما تتتعي ناسا قال الدواكي نقول لناس غيره وانا الديني ما تلالش كما يدعى حسن البصري فلا ma'anarsa ni'imar addini hada ma da lada wannan addini abubuwa suna tafiya wa in lam talid imra'atuhu idan matarsa ko ba ta haihuwa yayi ta haihuwa ta haihuwa kuma wa lam tuntij khayru dawakinsa ba su haihu ba sai cika wannan addini ne mummunan addini hada dinu su wannan addini ne mummunan addini addini ne da bai da kyau to kaga wanda yana nuna daga cikin mutane akwai wanda in sun samu to suna tare da Allah idan kuma bukatar su bata biya ba ba sa tare da Allah ana yin wannan abin ne fa dan ka gyara halinka dan ka zama mai wannan tabiya ya zama kusancin ka da Allah in kana da shi idan ba ka da shi kuma ba ruwanka da Allah sai ka ji mutum yana cewa ba ba ba ka yi addinin ma zai yi ba kuɗi ba ka da kuɗi wani addini da ka yi Allah addini da damu da wani wa'azi ana cewa kaza kawai kuma a samu kuɗi kaji sai ya samu kuɗi zai bauta Allah idan bai samu kuɗi zai bauta Allah ba kar kai wannan ɗabi'a in ina da shi ina da imani in ba da shi ban da imani kar kai wannan shi musulmi ana so a duk yanayin ya kasance ya zama mai wa Allah bauta babu qaulihi ta'ala hada li asmani iktasamu fi rabbihim قال حدثنا هشام بن منهل قال حدثنا حسين قال اخبرنا ابو هاشم عن ابي مجلس عن قيس بن عباد عن ابي ذر رضي الله عنه انه كان يقسم فيها ان هذه الايه هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في حمزه وصاحبيه وعتبه وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر رواه سفيان عن ابي هاشم وقال عثمان عن جرير عن منصور عن ابي هاشم عن ابي مجلس قوله سي مثلا تعقب الامام البخاري قال الله يحتاج في سوره الحج هذان خصمان اختصموا في ربهم ga wasu bangarori nan guda biyu sun yi jayayya sun yi husuma a kan ubangijinsu abinda ake nufi fi rabbi fi dini rabbi ga wasu bangarori guda biyu suna yin jayayya a kan addinin ubangijinsu in an ci alkhasmu a larabci masdar ne shi alkhasam ana iya ana iya ambatarsa mutum ɗaya alkhasam ana iya kuma kiran namiji alkhasam duka yuwahhad wa yuzakkar ghaliban wa hal ataka nabaul khasmi idh tasawwaru mihrab kaga mutane da yawa alkhasan mutum da yawa alkhasan ana iya mai tasniya musanna kenan ana iya masa jami'i kuma yana iya zama tuwa mace duk kalmar yana iya dauka kalmar khasan وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا اقتتلوا كما كتي اختصموا دوا وزن سولا على إيه خصومة جارية الخصم wato ana nufin wani bangare kamar yadda imam kashafi faɗa a mai a cikin alkashafi imam zamakshari ya ce wasu jama'a ne faujan wannan bangare da wannan bangare ko ka ci fari tsari gurin guda biyu bangare guda biyu da ta simani suna yin husuma shi ne sai kawo mana fashin bakin suwaye waɗannan bangarorin guda biyu ya ce حدثنا حجاج بن منهال شين الأنماطي السلمي مولاه البصري قال حدثنا هشيم آه ابن بشير قال أخبرنا hashim shi ne yahya ibn dinar ar-ramani ko ar-ramani al-wasiti an abi mizlaz as-sadusi daga qais ibn ubad shi ko mutum basra ne daga abizar jundub ibn junada annahu kana yaqsimu fiha wato yana yin rantsuwa a kan wannan aya abinda ake nufi da ita hada ne hasmani ta sabu abuzar ya rantsi da allah ya ce nazalat fi hamzata wannan aya fa a kan sai da hamza ta sauka hamza ibn abdul muttalib babban annabi sallallahu alaihi wa sallam wa fi sahibai da kuma yan uwansa guda biyu علي بن ابي طالب ثم محمد على صلى الله عليه وسلم لعبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب شمال امواني لأنه صلى الله عليه وسلم هذا وانا بنغري بلايكين هذان خصمان اختصموا في ربهم كاسوا كاكا سيدنا حمزة دا علي بن ابي طالب da kuma wato shi ubaida kamar yadda shi abu zar جنازي بين ابن الحارث بن عبد المطلب وانا ابو كنا وانا نسوي وكان مؤمنين حمزه علي وبين ابن الحارث وانا بنغري لدي كنا فريق المؤمنين sannan sai ce wa fi utuba ayan ta samu kuma zo a kansu utuba ne bangaren utuba ibnu rabi'a ibnu abdu shams وفي صاحبيه لكم إخوة ولاد نفرق شيني أم أمسا واتو شيبة شيبة ابن ربيعة شيوانا أتبة ابن ربيعة تكما آية تاشا بدم أمسا ما شيبة ابن ربيعة ابن عبد شمس نبي سي الوليد ابن أتبة أن شي أتبة ده idan aya ta sauka kan shi utuba da ɗansa da kuma ɗan uwanshi wannan su ne ɓangaren ɗanɗa kafarai ke shaiba ibn rabi'a ibn abu shams sai walid ibn utuba wannan su ne ɓangaren kafarai yau mabara zufi yaumi badr lokacin da suka yi mubaraza suka yi fito na fito ana labarin yakin badar ne wannan aya bangaren musulmi suka ja daga bangaren kafirai ma suka ja daga to shi ne allah ya ce hada ne asmani ta samu fi rabbi ga bangarori na guda biyu sun yi musuma jayayya akan addinin ubangiji su waɗancan kafirai suna kare addinin kafirci su kuma musulmi suna kare addinin musulunci dama haka rayuwa take duk inda musulmi yake ya kamata ya kare addinin shi shi ma kuma kafiri inda yake zai kare kafircin kuma sai kare nasa Allah ya bani labari an fafata wannan su ne suka yaki na badar su suka fara jangwalo yakin bada wadancan kaga su uku ne wadannan su uku wadannan su kowa ya kama abokinsa a fara gudawa shi ne farkon yakin bada yanzu kun gane wannan haga ne kasmani ta samu firar mai ko yawa da bangaren musulmi hamza da aliyu da ubaida ibn al-harith ibn abd al-muttalib sai kuma bangaren kafirai utba ibn rabi'a ibn abd shams da kuma shaiba ibn rabi'a sai al-walid ibn utba sun fafata su su shida din nan kuma abin mamaki duk su shida din duk kwarai shawa ne yaƙin wadanda aka fara bugawa kwarai shawa ne suka fara fafata ta uku daga cikin musulmai dukkansu kuma kuma daga bani abdul manaf ne biyu daga cikin banu hashim a na biyun a, daga bani hashim sai kuma wannan daga a ubaid ibn a, a, daga bani abdul muttalib sauran goma shirka ne yana shirkan kuma daga bani abu shams ne ibn abu manaf yadda abin ya faru shi ne shi hamza sai ce bari ka kama wuce ba kai wuce ba zo ko buga wannan ya rungumi wannan a fara fafatawa da makami hamza ya zaɓi wuce ba ubaida shi kuma ya rungumi shaiba ya ce da kai za mu kwakwata aliyu kuma ya ce mu yara da kai wani da zo tun da kai ɗani ni ma ɗani zan buga kaga kowa ya ɗauki aboki ba tsoro ni kowa ya zo gwada kwanciyarsa ya kowa ya zo gwada kwanciyarsa haka aka ce to to a fara annabi yana kallo sallallahu alaihi wa sallam a wata riwaya aka ce ubaida ya haɗu da walid aliyu ya haɗu da shaiba da isnadi ta ce kamar yadda malamai suke faɗa to amma na farkon shi ya fi dacewa shi ne shekarar su yi daidai wannan da na bambancin girman shekaru abun mamaki musulmi bangaren musulmi su suka fara yin nasara duk wanda ya kama abokin buga su cikin kafirin musulmi sai da suka kashe su gaba daya ajala kullu wahidin min al-muslimina man baraza lahu min al-kufar sai ubaida shi ubaida an samu draw ake cewa ko kamar ya ce cewa yan gwal an yi an kunnen doki an gane ko yawa tsara duk biyu suka yi wancan ya sari wannan biyu wannan ma ya sari wannan biyu a tsara daga cikin tsarar da aka yi an sari gwiwarsa shi na ubaida a ga an sari gwiwar mutum ba tsuguna zai to abinda aka yi shi ne sai shi sai da hamza da aliyu sai suka ce gidan uwansu suka buge wannan amma wannan duka da aka yi kuwai da ya shahada a wani wuri da ake cewa asafa lokacin da za su dawo ba a lokacin ba sun zo suna dawowa saboda tsarin da aka yi masu yi mutu ya shahada Allah ji kansu to wannan shi ne fassarar hadani خصمان اختصموا في ربهم أنا أقول أياك بدر لي فما تاون لكن كان كفري لكما مسلمي نريد يشيغا لكيت ذكر الله kuma da hana musulunci ya gudana to dole sai an yaki a kori rashin kunya wannan shi ne ke nuna cewa musulmi dole ya zama mai ƙarfi mai kuma tanadi a cikin da yake magana mutum ya zauna cikin sakaci baya kintse baya shiryawa wannan ba daidai ba ne ko a rayuwar yau da gobe ma bai kamata mutum ya zama cikinsa ya mutu haka bai da tsari duk inda aka ci gaba a ko'ina a duniya za ka ga akwai wuraren motsa jiki da ake koya mutum kariya yadda zai kare kanshi ko'ina a duniya kuma alal ne a gwamnataccen ko'ina inda aka ci gaba sai mun kasashen mu nan da ba mu da kulawa yanzu ko nan nijar yawa yawa matasan su tausayi ya haɗa ka faɗa da wani a tasha kafin ka farga ya kusa mamaki kwarai kuwa suna yin training yadda za su kare kan saboda dan adam zai iya tarar da kansa a wani wuri da za a iya cutar da shi so ana ba wa gangan jiki training wannan halal ne a ko'ina bai kamata mutum ya zo ya zauna na masaulaci ba ka iya sarrafa wannan cikin ɗanka wannan ɗanka wannan kan ɗanka duk Allah ya baka shi don ka kare ka za akwai wanda ka hada da shi zai cutar ba ka da mutane da goshi ka za ka zubar da shi goshi na ana mai tirayi gab gab gab za ka zubar da shi wani kuwa kuma abu mamaki shi ma nasa goshin ba za ka zubar da karo goshi kana buga masa zarfa saboda kan ya ya saba akwai wanda ku gulo inci tare za a sa masa dake shi da goshin su zai fasa shi kuma ya karkade ya wuce saboda train wanda bai yi trainin ba ko dan yunkurawa ya tashi dan bai yi goce ta da kujera yi ne zai yana ciwon kai wannan hannun a ga shi nan wannan wata diga ce mai karfi abun tsara da kwaye kuwa idan ya samu trainin wannan a haka ɗan da dukkan ɗauki wani abu za ka karya shi ana iya fasa bulo inci tare da wannan hannun wannan hannun ɗaya da kake gani wani kaifi ne Allah shi faɗa a nan daga wani kaifi ne Allah sau nawa mutum zai zo ya samu tare za a bashi falanki falanki ba da katako a shi faɗa masa in yi take shi sai karya shi gida biyu saboda ya tare to ya fi in mutum ne kuka adalci zai maka rashin kirki ka dan samu kafaɗarsa ka dan same shi haka sai ga to musulmi ma ya zama baya motsa jiki akwai yadda ake koyar kare ciki akwai yadda ake koyar kokawa akwai yadda ake koyar kariya yanzu ko fulani ba za ka suna sun yi sanda yana da kyau ka yi sanda saboda akwai lokacin da wani zai rasa ka a guri da sanda in ka iya ya kawai tsalle za ka yi ka ɓallo itace a jikin bishiya dama ka iya sanda sai kawai ku fara kaka kau kaka kau kaka kau kana koransa in ka kora shi sai ka ruga da gudu sai ka kuskure ne zaman da muke yi mama yan mama motsa jiki muna ba wa yanzu duk inda aka cika na gaya akwai gidajen koyon kabeji kumfu wane ne da wani sauransu har belt take ba mutum wallahi belt mutum da abace babu yan china suna yi sun iya cani sun iya kaza ne haka da hannu ne haka akwai wanda da gwiwa kawai za ta ta amfani gwiwa kakkaf kaga gwiwa na ba a makami ce ne kadai to shi yasa in wani ya tsare ka ba ya da makami ba ka da makami ya tsare ka ya kwantar da ka ya gama da kai ba ka da tunani kai akwai wanda wallahi ko makami ne wai dai an dace a hannunsa ko wani rodi a hannunsa wallahi ba zai ji kunci saboda dai ya samu tirenin da idan ya tinkare shi ya san inda zai wani tsalle ya buge mu yanzu wani da aka rasa shi ya gama ya tsalle da yake ya samu tirenin da za su yi mai wulaƙa shi ya yi tirenin sai ya gub ya sunkuna kamar zai ɗauki wani abu a shi ƙasa zai ɗauko ya shi ne yi gub ya ne mai shi sai zuba kwaya fuska ka zuba kuka zo ya rufe masa ido tunda ya zuba masa kasa a ido ya zai zai iya masa sai ya bashi da kokarin neman mai shi kuma ne ma ya kawai ya zuba da shi ka zama duka ba da zai ya shi kawai ya zuba kaya to idan bai tare ba zai iya yi ba zai iya yi ba to ana zuwa a samu wulakanci wulakanci bai da daɗi mutum ya zai maka wulakanci motsa jiki ku samari matasa kowa ya san jikinsa yana yana buldin jikinsa kada ya ga wani yau ci haka kullum wai wai a nan wani wai kana tafiya wai sai shi ci kawo wayar ka kawo wayar ka kawai sai ka zai wayar ka tonin dari bakwai dari biyar miliyan ɗaya kawai ka wash ha ba dai neman ne wannan ai ka iya karɓar ka to da kana zuwa kana motsa jiki ba za ka ci tsoro ba ka ci ba za ka tsoro ba akwai wani akwai wani ɗalibin mu da yana yana karatu a wani a wani guri wasu iskar koyar turiki ya ya ɗauki koyar da ya shiga ya fita ya sun koyar ya take wannan yi wannan kula ya fasa bakin wannan ya wannan kawai sai ya samu ya samu haske ya ƙara gaba da shi ya tafi ba su karɓa ba sai aka waye gari aka tarar da wani abinci kawai ku motsa jiki ku ba ku kanku kariya ba inda aka hana mutum ya kare kansa kuskure ne kuma lalle ne mutum ya rinka zama da shiri a gidansa yana gaya muku wannan saboda wato wulakanci ko jiya wata mata take gaya wallahi malam ana ta haura mana gida kaza kaza kaza ana ta haura mana gida duk sati biyu ku sai an haura mana gida na ce suna masu sauran da layi da ya kada wasu yara da sai zuwa ta yi kwarawa sai su gudu akwai yaro matashi a gidan sai ta shi wani da yake mai amfani su ya za ka bari ana haura ku biya ai shiryawa za ka samu faskarar ka mai kyau kwarai kuwa duk inda karfe biyu ta yi kana farke kana zaune kana jira ka gawa ya zai hauro yana miƙo kafarsa tukun ka zabke kafarka ka zubar da gwiwar tukuna bai da wani ko yana shigowa ya ce fawo ka zubar da shi ko bai zai kawo akwai barayi marasa kunya suna amfani da tsoron shi dan adam ne kai ma dan adam ne dan bisa za ka ji tsoron tanadi dan abin da Allah ya kore maka dan gora ne a dace mai kyau makami ne mai kyau zauna ka gida ya wani zai zo maka wulakanci a gidanka tashi za ka yi daga kuwar a wasu makwarayen ma yan kwaya ne sai ya gama shan wiwi su ya yi ne ya kwaya sha kwaya kawai shi ke su zo su bi ɗakin yan mata su kwace wayoyi su kwashi kuɗi ana kallon su ba bindiga ba komai kuma ga samari ba ya ɗauko a gida banza ba ka da hikima shirme kullum me amfani saurayi matashi bai da training a jikinsa ba kwa gudu ba kwa tsalle ba kwa motsa jiki daga yaro saurayi matashi ya bari kitse ya tare a jikinsa shirme kawai ai ya kamata a ga kana motsi in rai ya ɓaci daga nan za ka tafi wajen da kafa me a cikin sai ka je ka dawo ba abin da zai faru lafiya kalau Allah ya baka so duk inda ake koyan inda za a kare kai kaje ka koya zai maka amfani addinin musulunci ba ragon addini ba ina faɗa muku wannan saboda gudun wulakanci barayi suna iya tare ku a mota za ku gudu in baka koyi gudu ba wallahi kana tafiya daga nan daga nan da kuka ji da kudu numfashi zai kashe ka gaba Allah saboda ba ka yi duk wanda baya gudu in abin tsoro ya kama shi ruga da ko gobara ko wani mugu ko na da ya kama gudu shi da kansa zai kashe kansa in kai gudu sai numfashi ya dauke ka sai kama da shi ko kuma su su kama ka amma yanzu mutum a sati ya kasa samun wata rana da zai sa ƙananan kaya ya fita yana jogging yap yap yap yap yap yap yap kana ta rage nauyi sai kullum kai ta cin abinci kullum ba ka motsawa ba ka tafiyar kafa sai dai ka hau abun hawa to akwai ranar da za ka gaba cire wallahi ruwa ana so akwai ruwa saboda tsotsi dan wani abun gudu zai zo sai ka tsallaka ruwa ba wai ka tsallaka ba ka tsallaka ka tsallakar da wani bisa ba za ka koya ba akwai abin gudu buya shi kansa sai ka iya buya ya ake buya ya dan adam tun an bi shi zai buya a wani wuri sai ka koya kar mutum ya zai zauna a miƙe kafa kawai ka bari ka ɗauki wulakanci yanzu da wannan hamza da aliyu inda ba dan sun koyi training ba annabi ya koya musu za su su zauna yakin badar aka baka ce duk wani jarumi da ya isa ya fito namiji ya fito a cikin ku musulmi su hamza ya fito sa'adin suka fito ce kuma ku fito suka fito to ya yi masa ce ne kai ba barawo zai zo ya saci takalmi ko ya ɗauki kuɗi fa ya ruga da gudu a kasa kama shi ba ka kure mai gudu ko kare ne ya ruga da gudu ba sai ka bi shi ba ka kama shi ko kuwa ya kamata kira da samari matasa ku zama masu lafiyar jiki المؤمن القوي النبي يجي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف مؤمني بأهلي mumini mai fawa mumini mai yaji shi ya fi alkhairi shi Allah ya fi so sama da mumini na bakar na bakar zaifi mai rauni na shi da imani a bayan kuma shi jikin nan da kike gani ba sai an motsa shi duk wanda baya motsa jikinsa zai samu matsala gwiwa ɗannan tana buƙatar trainer a rinka motsa ta ana daɗe ta ana yi damtsan ka dole saba da ɗauka da ajiyewa in ba ka yi ba akwai damuwa ina guje maka ranar wulaƙanci da bace bai kun gane zafi na to Allah ka da damu قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا معتمر بن سليمان سمعت ابي قال حدثنا ابو مجلس عن قيس بن عباد عن علي بن ابي طالب قال انا اول من يجسو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة الله أكبر قال قيس وفيهم نزلت هذان الخصمان اختصموا بربهم قال هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحق وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأنا حديثي أن تفسر مع بياني لمكري أبايا رواية هشام بن منهال daga mutabir ibn Sulaiman ya ce na ji babanin Sulaiman ibn Tarkhan al-Taymi yana fada haddathana Abu Mislas shine lahin as-Sadusi daga Qais ibn Ubada daga Ali bin Abi Talib Ali ya ce ni ne mutum na farko da zan gurfana a gaban Allah na tashi a ma'ana awwal man yajzu jasa jisiyya an gane ko wato mutum ya zauna a kan gwiwa nil damu shi ne aljisu nilin damu mutum ya sa gwiwoyinsa a ƙasa ya ce to ni ne na farko ranar kiyama da zan fara kafa gwiwa ta a gaban allah na tashi a kiyama qais ibn ubada ba ka yake cewa wafihim a kan su aliyu da hamza da utba da mutanensa allah ya saukar da wannan aya hada da kasuwanci ta samu firabi ya ce su ne suka yi mubarza a ranar wato yakin badar aliyu da hamza ibn abdul muttalib da ubaida ibn halif ibn abdul muttalib uku musulmi شيبة ابن ربيعة ابن ابن شمس لعتبة ابن ربيعة الوليد ابن عتبة ɓangaren kafirai ke ya ce ni ne zan tsaya a gaban ubangiji ta baraka wa ta'ala ranar tashi a kiyama wannan malamai suka ce yana ƙara mana bayani saboda nuzul na wannan aya فهذان خصمان اقتسموا في ربهم فينا نزلت هذه الآية وفي مبارزتنا يوم بدر سيجي بسم الله الرحمن الرحيم آه سورة المؤمنون قال ابن عيينة سي أو كالمؤمن سبع طرائق أي سبع سماوات لها سابقون سبقت لهم السعادة قلوبهم وجلة أنا من خائفين قال ابن عباس هيهات هيهات أنا من بعيد بعيد فاسأل العادين أنا من الملائكة والجنون واحد والغشاء الزبد وما ارتفع عن الماء وما لا ينتفع به ينتفع به سيجعلون أن يرفعون أصواتهم كما تجأر البقرة على أعقابكم تنكسون يجي رجع على عقبيه سيكلم سامرا لدى السمر والجمع يجد هو الجميع السمار والسامر ها هنا في موضع الجمع سيتسحرون أي تعمون من السهر من السير سورة المؤمنون آه سورة مكة تنا آيوي دليل قوم شاترة دليل شاترة سورة المؤمنون كم سورة شيء يا مكة يا بارك بسم الله الرحمن الرحيم على جملة خلقنا فوقكم سبع طرائق me ake nufi da saba a fara'ai Allah ce haƙiƙa mun halitta mu samai guda bakwai a sama wala kada halakna mu sama a fara'ai haƙiƙa mun halitta mu a sama sama ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai shine saba a fara'ika saba a fara'ika saba a samawat me yasa aka ce su fara'ika littafaru biha ma'ana wani kan wani wata kan wata saman wata kan wata take domin halitta muku wannan guda bakwai ne akan kwanci Allah ta baraka wa ta'ala sai kalmar laha sabiqun ulaika yusariquna fil khairati wa hum laha sabiqun abin da ake nufi sabaqat lahum sa'ada rabauta da aljannan ta gabata gare su kamar yadda ibn abbas ya fassara sabakat lahu wa ilayhi ana faɗa maka a larabci sabakat lahu wa ilayhi sai kulubun wajina kalmar wajina ana khaifa ko khaifin muminai na ƙwarai zukatansu suna cikin tsoro da tsoro wato suna jin tsoro suna bayar da sadaka suna jin tsoro Allahu akbar kaga wani mutum ya bada sadaka kuma yana bayarwa yana jin tsoron Allah kana ba wa ce kana jin tsoron Allah Allah kara mana tsoron shi sai kalmar hayata hayata kalmar hayata wa usa'ata hayata hayata ana da wannan abu ya nisanta ba zai taɓa yiwuwa ba abin da ba zai yi ba to shi ne ba'idun ba'idun abu ne mai nisa mai nisa kwarai da gaske ismu fi'il ne sun mai biya ne fi'il allazi huwa buwat ana nufin abin da yake nisantaccen abu wannan ke fasali da adina ka tambayi al'adina ana nufin al-mala'ika su ne waɗanda suke kiyayewa aikin bayi suna lissafawa daga al'addi ne ana nufin kawunti al'addu shi ne kawunti abu irga abu kenan to ka tambayi mala'iku masu irga ayyukan ranar tashin alkiyama wasu malamai suka ce fas'alil adina ana nufin ka tambayi mala'iku allabi ne ya kwattu na ayyaman duniya Allah ya sa mala'iku su ci irin kwanakin duniya tun da Allah ne duniya akwai mala'ikun da ubangiji sa su da lissafa yau kwana nan la ilaha illallah shi ne fasalin alati suna irgawa aikin su ne kawai yau ka kara kana yau ka kara kana yau tun cikere ita kanta duniya ta iya adadin kwanakin da ta yi Allah ya san ba ma Allah ba mala'iku ma masu lissafi sun sani ta tafiya a cikin duniya to wannan kenan sai kalmar da naki buna da naki buna da adiluna wato masu kaucewa ana sirata sauri daga hanya wacce take a hanyar mai gajiyar hanya na kama mala kenan adilina sai kali buna ranar kiyama za ka ga 'yan wuta suna da turkuduniyar fuska shi ne kalibuna kalibuna a suna sun turkuda fuska fuska rana ko ta ta bata masa fuska ta ta yayyage fuskar fata ta yaƙi mutum ya ƙone a fuskar sa bai da daɗin gani sai dai ga a ƙwari to shi ne za ka gan su kaji ƙuna ranar tashi a biya ba leban nan ya sauko ya yaƙi lafiya sai kalmar aljinna an yi kudu na biyu jinna shi ne ce wa jinunu ba ana nufin hauka shin cewa suke yin yana da hauka ne to sai kalmar alkusa a ji allahun kusa a da allah ya fada wato shi ne azabaru kuma tafa a kalma kumfar ruwa shi ne kusa Kusa'un ka kusa isai kumfa kumfatarwa da tarkacen da ruwa yake ɗebo ba a saman ruwa shi ne ake ce da shi rusa sai kalmar ya ci aruna ya ci aruna da sha'awar da larabci ana nufin wato rafu sauti daga sauti ƙara aka ji ta suna ƙara kamar yadda saniya كما تجدر البقرة ثانية تنعتك سوشتي تؤمن كما ذاك تسلم على أجهبتا سيعلى أعقابكم تنكسون كلمة على أعقابكم تنكسون أنا كنت جوية بايا رجع على عقبيه متينا جوية بايا مدبرون كنا عن سماع الآيات يا جوية بايا بايا سولار آيوين الله سي سامر تهجرون سابرا تهجرون كلمة سابر لقى السمر بي السمر شيء السعب دوبر هلا للدليل أنقالي هو يوم masu kamar waɗanda suke zama ƙarƙashin farin wata suna ta hira shi ne ake ce shi a sama an gane ko suna hira suna ɗauke cewa to waɗanda suna zama hira suna kawarci alƙur'ani wal jami'u as-samam bi wazni al-jamal wa samir hauna fi mawdi al-jamal samir a wani ne na jami'i ake ne jami'i ake ne kawun samir kenan kamar yadda Allah ce na kurjikun tiflan kaga tiflan kamar ɗaya ne to amma ana nufin جمعي سي تسعرون فأنا تسعرون تسعرون مكان شوى لدى السجن تيا يكوكي مكان شوى بابا غاني غسكيا أنونا مكو كريا أقولي مكو غسكيا سي تجعلون إلهنا من يجي نفي كافرين ko waɗanda suke fasikai ga gaskiya ta zo musu amma kuma ba sa bin ta to yaya aka yi kuka bari ake juyar da ku ga gaskiya amma ku ne ku ɗauka wannan su ne kalmomin da mala ya kawo a ƙarƙashin tafsirin sautin mu'minun na ana ku oke sulala eh oke haka ne sai kalmar sulala min sulala kalmar sulala ana nufin tsatso na ɗa shi yasa ce a wadda duwan wasu a sulala dugun maniyi na asalin ɗan adam da ake haifarsa ana ce shi sulala li'annahu istalla min abihi saboda ya fito daga tsatson uban shi an gane ko yawa ina jin shi ne ko kuma yawa ina jin tsallake shi ne wannan abu da kana insha Allah gobe sai mu tashi tafsir suratul nur abin da muka faɗa ne ne Allah ya shiba mulada wannan kuke kuskure ko tuntuɓa harshe muna neman Allah mana abuwa da kuma ya fi mana Allah sa mu cika da imani Allah sa ya dana ce ko wani mu Allah ya ji iyayen mu Allah ka azurta mana yi maka bauta Allah ka rama mu da san zuciya Allah ka rama mu san ci gare ka Allah da rahama da karmu ta za ka yi wa ka Allah sa ba cikin Allah duk jin da yake rubuta za ka yi wa bayan Allah ka ji gamu wani jikin wani وقنا عذاب النار اللهم انا بسطام نجيريا كدونا دبلاك الله دبا من ذكي يا كريم والله wannan zaɓe da ake tunkara za a yi sati mai zuwa ya Allah Allah ka sa a yi lafiya a gama lafiya mana Allah ka mana zaɓi daga gare ka Allah ka mana zaɓi daga gare ka Allah ka mana zaɓi daga gare ka Allah ka ba mu shugabannin da za su tausaya mana wanda za su cika mu wanda za su kiyaye mana addini wanda za su kiyaye mana mutuncin wanda za su kiyaye mana arzikin wanda za su inganta mana rayuwar wanda za su jagoranci mu kan daidai ya Allah kar ka jefa mu cikin fadace fadace kar ka jefa mu cikin yakin basasa Allah duk waɗanda suke nufin sharri a kan wannan zaɓe da zai Allah kar ka ba su nasara duk wanda yake nufin amfani da makami ko tada hankali Allah kada ka ba su nasara Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka kare mu da karewarka Allah ka ji mu ka ji mu magabatan سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين